من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوة بيو وتن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دا دليه دو دا أربعين دا أكو عشرين دا تقص أغنى Allah sauki muna 28 ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da biyar ga watan daya a girgorin kalanda 2021 biyar ga watan goma wannan shine kasar ɗinmu na 51 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز نا دكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه من cikin babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam satin da ya wuce mun yi karatu amma majigi ko talabijin din da ke nuna wa mata abubuwan da muka kwatanta ya samu matsala sakamakon rashin wuta don haka ba su ga abubuwan da muka dan kwatanta su a aikata ba don haka ittifakan muka ce za kamata mu maimaita karatun da muka yi satin da ya wuce saboda ya zama an tafi tare an gudu tare kuma an tsira tare Allah ya tsiratar da mu daga azabar wuta a muna shafi a na ɗari da uku inda malam yake cewa sun makana idha faraga min alƙira'ati sakata sakatata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya kammala karatu idan ya karanta fatiha ya karanta sura to yakan ɗan yi shuru ɗan kaɗan haka alamun ma za ka ce ko annabi ya manta me zai yi a gaba ne amma ba mantawa ya ba wannan wata shiru ne ta musamman ta a ƙara nutsuwa a cikin sallah ثم رفع يديه وكبر وركع bayan ya yi shiru ɗin ɗan wani lokaci kaɗan to sannan sai ya ɗaga hannayensa sai kuma ya kabbara sai ya yi ruku saboda haka idan an gama kira'a kafin a tafi ruku'u abu biyu za ka yi ko in ce abu uku na farko kaɗan yi shiru na ɗan wani lokaci na biyu ka ɗaga hannayenka kamar mai ta da ikama ko mai ta da kabbara ta farko ta harama na uku sannan kai kabbara na hudu sannan ka tafi ruku ina fata an fahimta idan an gama kira'ar fatiha an gama kira'ar sura abu hudu mutum zai yi abu na farko ya ɗan yi shiru na ɗan wani lokaci abu na biyu ya ɗaga hannunsa sama kamar mai ta da kabbara harama abu na uku ya yi kabbara abu na hudu ya tafi ruku an gane magana da kyau ku waɗannan su ne abin da ake bukata da mutum bayan ya ainihin wato abin nan wa kana ya ba'u kaffaihi ala rukubataihi sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana ɗora tafukan hannayen shi a kan gwiwoyin shi shine sati da ya wuce muka ce akwai waɗanda idan suka yi ruku'u sai kaga sun kama ƙaurinsu ko kuma sun kama kan cinye shi muka ce wannan duka kuskure da gaskiya akwai waɗanda idan suka yi kabara Allahu akbar za su tafi ruku to sai da mutum ya kama na ya yi haka akwai masu yin haka yau wanda kuskure ne akwai waɗanda idan suka yi kabara Allahu akbar sai su kama cikin suna akwai masu yin haka yau ciki kuma akwai wanda in suka yi Allahu akbar sai su kama ina gwiwoyinsu waɗannan su ne suka yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kun ka ce su ya so idan mutum ya kabbara ana so ya bayyana su aka bayyane akan gwiwoyi kar ya kule su haka ya yi kamar ya cafi gwiwar haka an gane magana da kyau ka annahu qabidun alayhima to sannan sai ya yi kuma to yi kafara wannan shine yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato yi to shine yace wa yufarriju baina asabihi manzon Allah yana rarraba ya baza tsakanin yatsun shi idan ya kabbara ta tafiya ruku'u ya kama gwiwa wa yumakkinu yadaihi min rukubataihi ka annahu qabidun alaihima yana kuma dora ainihin wato gwiwoyin hannayen nasa akan gwiwoyin nasa kai ka ce ya rungumi gwiwoyin ne ka annahu qabidun alaihima kamar ya damci gwiwoyin ne haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake usman akwai matsala ne okay wa kana yujafi min mirfaƙaihi an jambaihi annabi ya kasance idan ya ruku'u yujafi mirfaƙaihi an jambaihi yana nesanta mirfaƙaihi wato tsugurgumansa an ce tsugurgumi ana nufin gwiwar hannu da hausa to gwiwar hannu ba hausa ba ce domin gwiwa a jikin ɗan adam guda ɗaya ce ita ce gwiwar ina ƙafa to in ka ji mutum ya ce ma gwiwar hannu to wannan ba gwari ne ba ba haushe ba ne amma asalin hausa gwiwar ƙafa ita ce gwiwa nan kuma shi ne tsugurgumi na fata fahimta shi ne tsugurgumi ba gwiwar hannu ake cewa ba kana cewa gwiwar hannu ka kwafsa na kada kwafsai ta kwafsan azima an gane ko yawwa to yana nesanta tsugurguman shi amma bari mu faɗa da yadda kowa ya saba din yana nesanta gwiwoyin hannayen shi daga jaffansa kwiɓinsa nan kuma shi ake cewa kwiɓi ba a cewa gefe kwiɓi an gane magana da kyau ko yawwa to annabi yana nesanta ma'ana in annabi ya ruku'u baya manna gwiwoyin hannayensa jikin menene kwiɓinsa ko jikin haƙarƙarinsa yakan ɗan buɗe hannayen haka idan ya kama gwiwoyin sai ya ɗan buɗe hannayen baya manna su an gane magana da kyau ko wa yabsutu zaharahu wa yusawwihi sannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya ruku'u ya busutu zaharahu yana shimfiɗa gadon bayan shi wa yusawwihi yana daidaita gadon bayan shi hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra har da za a ce za a zuba ruwa a gadon bayan manzon Allah to da ruwan ya tabbata bai yi gaba ba bai yi ina ba bai yi baya ba. to shi ne muka ce yadda abin ya kamata ya zama kamar yadda muka kwatanta satin da ya wuce idan ka zo rukuku farko kamar yadda muka ce abu uku ne ko abu hudu mutum zai yi bayan ya gama kira'a kana da kuma da hannayen ka ka gama alhamdulillah rabbil alamin har zuwa ƙarshe ka ga ko sura ko ne ko falaki ko nasu ko ma wace ne ka gama to abu hudu za ka yi abu na farko sai ka ɗan yi shuru nan kaɗan kar daga ka gama kira'a a jika ta hudu sai ka ɗage shi kaɗan abu na biyu sai ka ɗaga hannayenka to a nan ne aka ce ɗaga hannayen ya zo kashe biyu kana iya ɗaga su tare da kabbara kana kuma sai ka ɗaga su sannan sai kai kabbara ka kuma ne duka ya tabbata akwai wanda suka ce kana iya ka ɗaga su sannan ka sauke sai kai kabbara to wanda ne wasu malamai suka ce bai tabbata amma ɗagawa tare da kabbara na fata fahimta eh sannan ka ɗaga sai kai kabbara to wannan ya tabbata duka guda biyu amma ka ɗaga sannan ka sauke sai kai kabbara to wannan wasu malamai suka ce shi duk bai tabbata ba to abu na farko shine kai shiru abu na biyu ka ɗaga hannayenka abu na uku kai kabbara abu na hudu shine ka tafi menene ruku Allahu akbar to shine sai muka ce waɗannan ya ka baje su kar ka ayi wato ruku da su ka baje su abu na biyu waɗannan rukumai naka akwai gwiwoyin hannun ka karka ba su da cikin ka ko ka ɗan buɗe su ba dole ne ka fatar da ke haka ta yi wajen da ke ka kan tokar da gefen ka ba kawai ɗan buɗa su kan gefen hannun su da cikin ka ko gwiwo ka ne kawai abin da ya ke bata an gane to sa'an nan kuma sai aka ce annabi yana ɗaya ta gadon bayan shi ya musu zahara kuwa yi sauwihi hatta subba alaihi ma'u na sakarba annabi ya tambi daga nan bayan shi wato kada ka yi doro daga nan bayan ka haka kar kuma ka lamu ka sai ciki haka an gane magana da kyau yau wato sai ka sai ta ce kanka kar yi kasa kar kuma ya gandi ga horo haka na fata a fahimta sai ya saitu daga nan bayan da kayi sai zama suna saiti ne ai annabi ya kasance da wanda yi baya haka ba ko bai yi gaba haka ba ko da wato sai ka saita in ka saita kai da kanka za ka ji gadon bayan na sai za ka ji bai lotsa ci ko kuma bai yi doro ba daga yanayin ɗamai wani rigar ka za ka gane cewa gadon bayan ka yi doro daga yanayin yadda gadon bayan ka yi nan kwasa cikin nan ma zafi za ka gane ya lotsa an gane amma idan ka saita shi za ka ji kai da gadon bayan na sai bai yi sama ba bai yi ƙasa ba bai lotsa ba bai kuma bai ba ya yi duru ba to haka ake so sai kai kabbara a sai da shaku da Allah ya kama wannan shi ne ake bukata Allah ya shirya da mu to wannan shi ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ruku'unsa ya miƙar da gadon bayan shi a kamar yadda muka ainihin wato kwatanta na gurin ne na'am to sannan sai ya ce wa kana ya tsuma innu fi ruku'ihi idan annabi ya ruku'u yakan nutsu a cikin ruku'u wato ba a so mutum ya dinga yin sallah kotan kuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwa ingantacce ya ce tilka salatul munafiqina waccar ita ce sallar munafukai manzon Allah ya ce mutum ne zai zauna ya dinga kirdadan rana har sai ta tafi da nufin dab ta yi dab ta faɗi kawai sai tashi sai ya caccaki ƙwaya hudu abinda annabi yake nufi da ya caccaki ƙwaya hudu shine ya rakawai guda hudu na la'asar ba tare da ya nutsu wajen yin su ba shine ya dinga yi kwatankwacin yadda kuciya take abin nan takalar abinci ko dawa ko abin nan ainihin wato gero cak cak cak cak hakan nan yana gama sai ya sallama sai annabi ya ce wannan ita ce sallar munafukai ku dula da wannan abin mana kun taba shi ya goce ku dinga lura da shi an gane magana da kyau ko wa yaqulu kuma manzon Allah yakan ce subhana rabbiyal azim idan ya ruku'u sai ya ce subhana rabbiyal azim muka ce fadin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bai tabbata a sunnar manzon Allah ba abin da ya tabbata kawai shine a ce subhana rabbiyal azim in ka ce wa bihamdihi Allah ya saka da alheri amma ka hamdo bid'a kuma an gane magana da kyau ko yau don haka subhana rabbiyal azim talatan za ka faɗa haka sau uku sau uku da aka ce ka faɗa ba an ce ya takaitu a iya ukun ba idan kana da lokacin da za ka yi sama da ƙwaya uku amma dai ana buƙatar ya zama mara abinda bahaushe yake cewa mara da hausa abin da ake nufi da mara da hausa ba mara ba fa don karka zo ka ce to malam a cikin karatun sallar ma hadda mara a ba mara ba mara mara daban mara daban wajen furuci ne ake bambance su amma a rubutu duka harufan kwaya ɗaya ne ina fata an fahimta siyakin zance ne zai sa a gane mara kake nufi ko mara yanzu idan da magana muke akan tuwo ko abinci to da guri bahaushe zai gano maka mara ake nufi a nan amma tun da muna magana ne akan sallah kuma mun ambaci guda uku ko to yanzu ana magana ne akan kirge na mara abinda ake nufi da mara da hausa shine abinda yake da kwaya biyu da kwaya ɗaya a sama wanda ba shi da uwa na fata an fahimta shine manzo Allah yake cewa inna allaha witrun lalle Allah mara ne me ake nufi da mara kwaya ɗayan da ba shi da ɗan uwa Allah yana da wani ɗan uwa mai kamarsa ba shi da shi yana da mai kamarsa ba shi to shine inna Allah witrun yuhibbul witra Allah kwara ɗaya ne mara ne shi kuma yana son mara to menene mara a nan shine Allah yana son sallah ta wutiri shine witra a can domin akwai salatul wutiri a ko to Allah wutiri ne mara ne kwara ɗaya ne to yana son kuma sallah wutiri kwaya ɗaya ɗin nan da ake ɗorawa a kan raka'o'i guda biyu da ake yi kun gane magana da kyau ku yawwa shi yasa galibi za ka ga abubuwa da yawa sai ka ji an ce a yi abin mara yanzu ka ga ɗawafi sai aka ce a yi nawa a yi bakwai ka ga mara ko ba haka ba kirgen sati su su nawa bakwai kaga mara na fata an fahimci magana tasbihi a sallah guda nawa nawa uku biyar bakwai tara kaga mai mara na fata an fahimta sa'an nan kuma subhanallahi guda uku talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu ɗari da ƙwaya nawa casa'in da nawa kai tara kaga mara na fata an fahimta to haka za ka yi ta jin abubuwa a shari'a a ce a yi bakwai a yi bakwai da sauransu da wahala ka samu abubuwa a shari'a suna zamantowa nambobinsu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sukan zamanto mara don saboda Allah yana son abin da yake mara ne na fata an fahimta to saboda haka dai a cewa da aka kai ƙwaya uku subhana rabbiyal azim kaga dama kai biyar kaga dama kai bakwai kaga dama kai tara kaga dama kai sha ɗaya har zuwa inda ka ji ka gaji kuma kana da time da lokaci musamman kuma ya zamto sallan nan kai kaɗai kake yi ba jan wasu kake yi ba saboda jan wasu ba a so kuma ka tsawaita wa mutane yadda zai zamto ka takura su amma in kai kaɗai kake sallah annabi ya ce to ka tsawaita yadda ka ga dama haka ya gaya wa mu'azu dan jabal lokacin da aka kai karar shi cewa ya tsawaita sallah sai annabi ya ce masa me yasa da ka zo sallan ba za ka karanta wa shamsu wa buhaha ba da huwa layli idha yaghsha da shauransu na fata an fahimta ya ce to daga yau idan ɗayan ku zai sallah da jama'a ya sani akwai marar lafiya akwai kuma wanda yake da bukata da damuwa kawai ya zo ne kwaɗayin samun jam'i yasa ya taho so akwai bukatar ka saki mutane su tafi da sauran da sabgoginsu su tafi sabgoginsu sai annabi ya ce amma in kai kadai ne za ka yi sallah fal yutawwil ma sha'a mutum ya tsawaita sallar sa yadda ya ga dama ina fata an fahimta to wannan shine wa kana yaqulu ba'da hadha ba'da hadha ba'da hadha rukuni abin nan fi hadha rukuni kai ko annabi ya kasance yana faɗa a cikin wannan rukuni na ruku'u anwa'an min al-adhkari wal adiyati nau'ukan zikirori da addu'o'i taratan bi hadha wa taratan bi hadha wataran annabi yayi waccar addu'a wataran yayi waccar a takaice dai ana nufin bayan wannan subhana rabbiyal azim din kaga dama ka iya zabar wata daga cikin addu'o'i ko dai ka ajiye subhana rabbiyal azim din kayi waɗancan ko kuma ka haɗa su ka yi waccar ka ƙara da waccar duka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki akwai irin su addu'ar subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli zaka iya ajiye subhana rabbiyal azim sai kai wannan subhanaka allahumma bihamdik allahumma ghfirli ana yin wannan a cikin menene ruku'u an gane magana da kyau ko daga ciki akwai irin subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu zaka iya ajiye subhana rabbiyal azim din kai wannan daga ciki akwai subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama na fata an fahimta kace subhana dhil jabaruti tsarki ya tabbata ga Allah ma'abocin ƙarfi da kuma gagarar kowa wanda yake iya tankwasa kowa ya yi abin da yake so wal malakuti tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake da mulkin da ba shi da kamashi wal kibriya'i tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya siffantu da girman kai shi girman kai ga Allah cikar kamala ne amma girman kai ga ɗan adam tawaya ne na fata an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari yace bainama rajulun yamshi wata rana wani mutum ya fito yana tafiya ya tabakhtar yana taƙama yana girman kai yana jiji da kai sai Allah ya umarci ƙasa ya ce tsage ki zazzaga min shi a ciki kawai ƙasa ta dare kawai wannan mutumin ya afka manzo Allah ya ce wa huwa yujarjiru fi batniha ila yawmil qiyamah yana nan yana gangarawa a cikinta tun daga ranar da annabi ya bada labarin nan har izuwa ranar tashin alkiyama a wata ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce alkibir ya uridai girman kai riga ta ce gwadona ne duk wanda ya kuskure ya saka to ya sako gwadon Allah ko to wannan dabo da haka ba a bukatar a ainihin wato girman kai to wal kibriya Allah ne ma abocin girman kai wal azama kuma Allah shi ne ma'abocin girma da buwaya to ya halatta kana iya yin wannan addu'ar a cikin wannan an gane magana da kyau ko to shine yace taratan bi hada wa taratan bi hada wata ran kai waccar addu'ar wata ran kuma kai waccar wa kana yanhadu an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujud annabi ya kasance yana hana a karanta alkur'ani a sujuda ko kuma a menene a ruku'u ba a karanta qur'ani wasu malamai suka ce sai dai addu'ar da take akwai ta zo a cikin alkur'ani kuma ba mu laifi a iya yinta misali a cikin tahiya ana so a yi abubuwa guda hudu na farko mutum ya tahiya na biyu mutum ya salati ga waye ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na uku mutum ya nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masihi dajjal shine na uku ko to na hudu annabi yace bayan ka gama waɗannan guda uku falyaktar min ad-du'a'i mastata'a ko ma sha'a mutum ya zaɓi addu'a kuma da zai yi wa kansa gwargwadon abin da yake so to a nan ne wasu malamai suka ce bayan kayi ainihin wato tahiya kayi salati ga annabi ka nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu to ka iya idan kana so ka dunkula addu'arka sai ka ɗauko rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar domin wannan addu'ar ta tattaro komai jama'a ba abin da ta rage na duniya da lahira to suka ce babu laifi ka iya ɗauko ta amma in ka kalle ta ai aya ce a cikin suratul baqara ko to amma aka ce kana iya saka ta a gurin to in dai ba irin wannan ba haka kawai ka ɗauko wata aya a cikin sujuda ko ruku'u to ba a yadda ba in kai haka kayi bid'a jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko amma irin wannan babu laifi ka ɗauko wata addu'a wanda addu'a ce amma a cikin qur'ani take to wannan babu laifi insha Allah to shine don haka annabi ya hana yin addu'a a cikin ruku'u ko kuma a cikin sujuda abin nan karatun qur'ani kai thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu min ruku sa'annan annabi ya kasance kan dago gadon bayan shi daga ruku'u bayan yayi waɗannan addu'o'i da muka ambata ƙa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya gode mishi sannan sai ya ƙara da cewa rabbana walakal hamdu domin ita rabbana wa lakal hamdu da mamu da liman duk za su faɗa kuma ta zo siga kusan guda hudu ko dai ka ce rabbana walaka lahamdu ka saka wa lamun fataha walaka lahamdu ko kuma ka ce rabbana walakal hamdu ka ɗaura menene lamun an gane ko ko kuma ka ce allahumma rabbana walaka lahamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko kuma rabbana lakal hamdu ka cire ma allahumma don haka ka iya cewa rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu an gane bambanci to duk kowanne ka faɗa yayi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane magana da kyau ko to idan ka ce sami Allahu liman hamidahu sai ka faɗa haka liman zai faɗa haka mamu ma za su faɗa haka duka ya halatta kowa ya faɗa an gane magana da kyau ko saboda za ka ga da yawa idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ka ji kowa ce sami Allahu liman hamidahu yayi shiru ko kuma sai ya bar faɗin sami Allahu liman hamidahu din shi ma mu sai ya ce rabbana wa lakal hamdu a'a yadda liman ya ce sami Allahu liman hamidahu zai karasa rabbana wa lakal hamdu kai ma ka ce sami Allahu liman hamidahu kuma ka karasa faɗin rabbana wa lakal hamdu haka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane magana da kyau ko wa kana yarfa'u yadayhi inda hadhal i'tidali a daidai lokacin da annabi yake dagowa ya ce sami Allahu liman hamidahu yana daga menene dinsa hannayensa kaga kenan a tafiya ruku'u ana so a daga menene hannu a dagowa daga ruku'u ma ana so a yi menene a daga hannu to amma haka za ka ga wani yayi sanda yayi tafi ruku'u bai daga mai ba hannunsa ba haka in ya zo zai dago daga ruku'u ba zai dago ba zai daga mai ba hannunsa ba to bai tabbata a sunna ba inda kawai saɓani ya zo shine shin idan an dago daga ruku'u shin za a mai da hannu kan kirji ko kuma za a sake shi akwai wanda suka ce mutum ya mai da hannunsa kan menene kan kirji suka ce domin lokacin da yake tsaye yake karatu ai hannunsa akan me yake akan kirjin haka tun da ya dawo ya tsaya ma sai ya sake mai da hannu akwai ko malaman da suka ce a'a idan mutum ya dago daga ruku'u wannan tsayuwar tasa ai ba tsayuwar kira'a ba ce tsayuwar niyyar tafiya menene sujuda ce sannan an ce idan annabi ya dago daga ruku'un yakan nutsu hatta yarji a kullu azumin ila mawdi'ihi har sai kowanne kashi ya koma mazauninsa to tambayar anan idan mutum ya ɗago daga ruku'u sai mai da hannunsa ya rungume shin kowanne kashi ya koma mazauninsa a'a yaya ne zai yi kashi ya koma kowanne kashi ya koma mazauninsa shine ya sake hannunsa don haka magana mafi inganci idan mutum ya ɗago daga ruku'u to kar ya runguma hannunsa ya menene ya sake hannunsa shine abin da ya fi inganta daga manzon Allah an gane magana da kyau ko amma kar ka ga wanda ya ɗago daga ruku'u ya rike hannu ka ce a'a a'a shi ma akwai fatawar da ya dogara da ita yasa yake aikata haka amma dai wacce tafi inganci in ji malaman hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda ya ainihin wato menene sake hannun shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko shine yake cewa wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tida wa yaqulu wa huwa qa'imun bayan ya miƙe tsaye ne sai ya ce wato annabi idan zai ɗago ne yake cewa sami Allahu liman hamidahu amma bayan ya tsaya ne zai ce rabbana wa lakal hamd misali misali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yana tsaye bana idan zai ruku'u sai idan ya ɗago daga ruku'u lokacin da zai ɗago ne zai ce sami Allahu liman hamidahu amma rabbana wa lakal hamdu kuma zai faɗe ta ne bayan ya yi menene ya tsaya misali yana rukuku haka ya yi rukuku haka lokacin da zai dauko sai ce sami allahu liman hamida ya tsaya yanzu sai ce rabbana wa lakal hamdu na fata kuma fahimtar magana a lokacin da zai dago ne zai sami allahu liman hamida amma sai ya tsaya kuma ya ambata rabbana je tare da kabbara ragowar tare da kabbara kamar yadda muka faɗa idan mutum yana ruku haka idan ya tashi dagowa kai ya dagowa haka sanda kamar yadda wasu ke yi idan ya tashi dagowa haka yana ruku haka sami Allahu liman hamida sannan sai ce rabbana wa lakal hamd bayan ya tsaya tar sannan idan ya ce sami Allahu liman hamida ko kar yana da hannunsa yana kan kirkinsa ya sake hannayensa domin shi ne yake ɗaukar ma'anar kowanne kashi ya koma mazaunin shi na fata ku fahimci magana wannan shi ne Allah shi yadda wa kana taratan yazidu ala zalika to wata rana annabi idan ya dago daga ruku'u din yace sami Allahu liman hamidahu kuma yace rabbana wa lakal hamdu to yakan ƙara akan haka an gane magana da kyau ko an gane magana da kyau ko shine hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi annabi yakan tsaya a iyanan wani lokaci to abun kashi uku ne wata ran ya dago sami Allahu liman hamidahu sai ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ya tsaya a iyanan wata ran ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamdu sannan ya ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi nan ma sai tsaya nan wata ran kuma ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi sai kuma ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'adu ahlu thana'i wal majdu أحق ما قال العبد فكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duka wannan annabi yana tsaye ya dago daga ruku'u sai ya faɗa waɗannan gaba daya sannan sai yunkure ya tafi menene sujuda an gane magana da kyau ko to wannan shi ne don haka yakan ƙara gwargwadon wato ya danganta galibi misali sallar asuba idan mutum ya cikata waɗannan sunnoni a sallar asuba jama'a ya yi daidai domin sallar asuba tana da wasu kofi kamar haka na farko sallah ce wanda in ma da a gajiye kake yanzu ka huta haka ne ko ba haka ba ka tashi daga bacci ɗoɗar baka da wani matsala sa'an nan kuma in ma gaggawa kake to da wahala da in ba mai sammakon yin tafiya ba a samu mutumin da kuma yana gaggawa daga ayyadar da sallar asuba zai fita a cikin kaso ɗari na mutane kaso kusan tamanin ko saba'in sallar asuba ba wai daga zarar sun yi ta suke fita sabgoginsu ba haka ne ko ba haka ba so tana da lokaci isasshe da za a bi keke da keken waɗannan sunnoni a ɗabbaka su domin jama'a idan muka biye wa rayuwar nan fa na rantse muku da Allah babu ranar da za mu ɗabbaka sunnar manzan Allah da azahar kana gurin aiki da azahar kana ofis da azahar kana kan a kana abin nan da azahar kana gurin mesin da azahar kai kafinta kana sama ko to la'asar ma baka da lokaci magariba ma baka da lokaci isha asuba to shikenan ba za a yi sunnar manzan Allah ba kenan saboda haka ko da ba mu ɗabbaka sunnonin a kowace sallah ba to akwai buƙatar mu ware salloli da muke da lokaci isasshe irin asuba da kuma irin isha domin ita ma isha galibi mutane sun dawo daga sabgoginsu gida suka dawo mai ofis ya rufe mai shago ya rufe mai kasuwa ya rufe shagon kasuwarsa haka ne ko ba haka ba lebura dai ba za ka yi aiki da daddare ba dai ba ta kama dole ba kuma kafinta dole ka sako daga sama haka ne ko ba haka ba eh don a garin buga kusa da daddare ba haka make yatsanka ba ko ba haka bane so kaga dole mutum ya haƙura to sai ya yi ƙoƙari ya ɗabbaka wannan sunnan sannan bugu da ƙari shine ita isha dama ana gama ta mai ake tafiya a yi kwanciya to shi yasa idan muka ce wai dole sai ranar da muka samu sukuni to fa sukunin da zaka samu ƙarshenta sai dai ka ji ka a cikin kabari Allah wallahi ana zaune lafiya sai dai ka ji ka a kabari Allah ya kiyaye Allah ba mu ikon ɗabbakawa to shine wa kana yazidu taratan ala zalika thumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan sannan sai annabi ya kabbara sai yunkure tafi menene sujuda to anan ne wasu malamai suka ce ita sujudar sai an yi kabbara sannan a tafi ita menene sujudar wasu kuma suka ce a ana tafiya tare da menene da kabbara to akwai na uku wasu suka ce kuma sai an yi sujudar sannan a yi menene to ita ma wannan ita ne bata tabbata ba wasu malamai sun faɗa haka amma magana da yawa daga cikin malamai ba su yadda da wannan ba amma biyun nan sun yadda da ita mutum ya kabbara sannan sai ya tafiya faɗi ƙasa an gane mutum ya tafi tare da kabbara da kuma menene faɗuwa sujuda amma mutum sai ya kai goshin ya taɓa ƙasa sannan ya ce allahu akbar to bai tabbata ba barin an kwatanta yadda za a ƙara fahimtar abu abu na? ban ji ba? kanin ya fi? ta eh saboda wannan mahaifin ba abin da yake faruwa kamar yadda muka ce kana sai ka gama kira ka yi hukumu ka dago daga hukumu ka yi addu'o'in da ake a hukumu kamar yadda muka ambata sannan za ka kuku sujuda to a nan sai malamai suka ce za ka iya kai kabbara din kana daga tsaye Allahu akbar sannan sai ka kuku na biyu kana iya tafiya tare da sujuda da menene da kafara Allahu akbar na fata marila ta tafi tare da sujuda da menene da kafara na uku suka ce sai ka yi sujudar gaba ɗaya sannan sai kai kafara shi ne kana sai yanzu ka dago daga ku ka gama addu'o'i na kowa daga ku kawai sai ka tafi Allahu akbar shi ne wasu malamai suka ce wannan bai tabbata an gano magana da yau yau ba yan abin ya zama silent da yawa yau ya zama slow to wannan shi ne wasu malamai suka ce bai tabbata gaskiya kuma waɗannan guda biyu da muka ambata da farkon nan shi ne muka ambata ko dai kai kabbara sannan da kuma sujuda ko kuma ka tafi tare da kabbara da menene da sujuda wannan shine abin da ya tabbata Allah ta'ala Allah ya shirya da mu na'am to shine yake cewa manzo Allah sai ya yunkure ya tafi sujuda wa yadau yadayhi ala al-ardi ardi qabla rukubatayhi annabi yakan fara ɗora tafukan hannayensa ne a kan menene ƙasa kafin menene gwiwoyin shi wannan ba sai mun tsawaita ba sati da ya gabata mun yi dogon bayani akan wannan kuma mun faɗi abin da ya jawo sabanin cewa annabi ya ce kar a dinga tafiya su duda kamar yadda raƙumi yake har muka zo da hoton yadda raƙumin yake yake ainihin wato a tafiya a takaice dai malamai da suka tafi akan cewa sai hannunka ya isa ƙasa kafin gwiwarka ta isa a sujuda su ne malaman da suka fi rinjaye magana su tafi rinjaye tafi ƙarfi an gane ko wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma annabi ya kasance yana dogaruwa akan tafukan hannayensa kuma yana shimfiɗa tafukan hannayensa wa yadhummu asabi'uhuma wa yujihuha qibala al-qiblati sannan annabi yana matsa yatsunsa ne jama'a kamar yadda muka ce idan annabi ya sujuda wato baya ware yatsunsa haka ya dama kasa yi wa kasa dakuwa ina fata fahimta ya da kwalkwal kasa baya yi miƙan da yatsunsa yake yi a kan kasa sannan kuma ya ainihin wato menene ne dogara a kansu na fata fahimta misali allahu akbar sai a ne ne ya rufa ruwa kada kai haka kar kuma kai haka kar kuma kai haka amin mana na'am wa yabsutuhuma wa yadummu asabi'uhuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblati wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi shine muka faɗa da su cewa annabi ya kasance yana sa su saitin menene kafadin shi an gane ku wa ahyanan hadwa udunaihi wani lokaci kuma ya sa ta saitin ina kunnuwan shi to haka a tada kabbara ma muka faɗa ai ko ko dai annabi ya daga saitin ina kunnuwan shi ko kuma ya daga saitin ina kafaɗin shi to haka in ka zo saka su a sujuda ma za ka yi na fata an fahimta wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi annabi ya kasance yana sanya hancinsa da gohinsa akan menene akan kasa muka ce idan mutum ya sujuda sai hancinsa bai taba ƙasa ba to sujudarsa ba ta yi ba in kuma sujuda ba ta yi ba sallah ta samu tangarɗa jama'a an gane ku wasu malamai sun ce babu sallah wasu kuma sun ce a'a sallar tana nan sai dai kawai ya rasa wani lada ne mai girma an gane wa kana yaqulu kuma ya kasance yana faɗa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ya sujuda yana cewa umirtu ma'ana ba addu'a bace wannan yana faɗa ne don ya nuna cewa ga gabobin da ake sujuda akai ba a sujuda yake faɗa ba yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a azumi an umarce ni na yi sujuda akan gabobi guda nawa guda bakwai yace alal jabhati na farko akan goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi annabi ya nuna da hannunsa zuwa ga hancinsa wal yadaini da hannaye wal rukubataini da gwiwoyi wa tarafal kadamaini da kuma ƙarshen yatsu mata kafafunsa a nan ne muka ce idan kai sujuda duk waɗannan gaɓoɓin su taɓa ƙasa in mutum yin sujuda da gohinsa da hancinsa su taɓa ƙasa in mutum yin sujuda tafukan hannayensa su taɓa ƙasa in mutum yin sujuda gwiwoyinsa su tokari ƙasa haka idan mutum yin sujuda kafafunsa su tokari ƙasa abin da ya sa muka faɗi wannan akwai wanda za a ga idan sun yi sujuda jama'a sai su dinga wasa da wasu gabobin su da su to wannan wasan yana iya bata masu dudawa wa muka ce gabobin su duda guda bakwai ne na farko shine goshi da hanci guda ɗaya na biyu su ne tafuka mai ne hannaye na uku su ne ina gwiwoyi na uku na biyar da nufin na bakwai su ne ina ƙafa wato hanci ɗaya wannan hannun biyu wannan uku wannan gwiwa ta dama uku wannan biyar wannan kafar shida wannan kafar ta hagu nawa bakwai to su ne gaɓoɓin sujuda to in kai sujuda kada ka kuskura ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin ta ɗage ta rabu da ƙasa abinda muke nufi idan mutum ya sujuda Allahu akbar sai ya yi sujuda haka Allahu akbar wani sai ku ga yana haka an ga yana da gaba an ga wani kuma sai ya yana haka wani sai ya yi shi tunda sai ya yana haka yana haka da ba da rasa wasan da yake to wannan sai ke wadannan kafa ba ku su da wani kuma yake da gaba ma haka ya dinga wasa da ita wani kuma da ya haka ya yi haka tayi ya abun nan an ci ya rabu da ta ba ta ba da to duka wannan kuskure ne kuma ba ta shi ne idan aka tabbatar waɗannan tafukan hannaye suna ƙasa hancin da rubutun ya taɓa ƙasa gwiwoyin da suka taɓa ƙasa kar kuma kowanne ya rabu da ƙasa har sai ka ɗago daga ne daga sujudar ka na
ko kun gaba ko ba ko ne abin da ya kamata shi ya haka ya zo su da gaba amma in sai da ya haka ne kokari ne wanda zai ma haka da zai da su tsara amma abin da ya kamata shi ne haka yadda wannan ya zo kuma suka fuskanta al'umma su ma na kafa kafa ake bukata an gane magana da yau wannan shi Allah ya yi
amin masha Allah to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin ainihin wato haka wa kana ya kulu annabi ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabinu babu sallah ga wanda goshinsa ya taɓa ƙasa amma hancinsa bai taɓa ƙasa ba wanda wannan laɗin mun yi bayani a kanta satin da ya wuce muka ce wata lace wanda malamai suke tattaunawa a kanta shin lace wanda ta kore sallar gaba ɗaya ko kuma lace wanda ta nuna sallar ba ta da lada mai yawa amma dai daga ƙarshe muka ce ba za mu ce sallar babu ita ba gaba ɗaya sai dai mu ce sallar ta samu tasgaro na samun cikakken lada mai yawa Allah ya shirya da mu wa kana yatma'innu fi sujudihi annabi ya kasance yana nutsuwa a cikin menene sujudarsa ana so a nutsu a sujuda jama'a shi yasa fa annabi ya hana yin sallah idan an kawo abinci yace la salata bi hadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani babu sallah ga wanda ya zo zai sallah sai kuma aka kawo mar abinci domin nutsuwa a sallah yana daga cikin rukuni na me na sallah to daidai lokacin da mutum ya zo zai sallah sai kuma ga abinci hankalinsa zai tafi kan abincin ko ba zai tafi ba to dole ka tsaya ka ci abinci yasa a watar waya annabi yake cewa idza quddimal asha'u fabda'u bihi qabla an tusalli al-isha'a idza quddima al-asha'u idan aka gabato da abincin dare fabda'u bihi ku fara da shi qabla an tusallu al-isha'a kafin ku sallaci menene isha kaga a can yayi umarni anan kuma ma ya kora sallar idan ba a yi haka ba yasa malamai suka ce wannan umarnin yana da karfi da wannan ne kuma aka gane ashe nutsuwa a sallah ba karamin rukuni ba ne ba a wasa da nutsuwa a sallah a nutsu saboda ita sallah tana daga cikin abu da take kara wa mutum tsoron Allah yasa ya ce tanha an alfahsha'i wal munkar tana hana alfasha tana hana munkari to in babu nutsuwa a cikin ta jama'a matsala ce ba za ta samu shiga ba kuma ba za ta bawa amfanin da ake bukata ta yi masa ba saboda haka ake bukatar a nutsu duk abin da zai hana nutsuwa a sallah ba a san sa to annabi yakan nutsu a ruku'un a sujudarsa don ya samu damar yin addu'o'in da ya kamata an gane ko wa yaqulu yakan faɗa cikin addu'o'in sa yace subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah madaukaki ubangiji na madaukaki shi ma nan ba a ƙara wa bihamdihi na fata an fahimta ba a ƙara menene wa bihamdihi to a nan akwai addu'o'in da ana yin su a ruku'u ana yin su kuma a menene sujuda na farko kamar yadda muka ce subhanaka allahumma bihamdika allahumma gafirli ana yin ta a ruku'u ana yin ta a menene sujuda subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ana yin ta a menene a ruku'u ana yin ta a menene sujuda subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama ana yin ta a ruku'u ana yin ta a menene a sujuda duka amma akwai addu'o'in da su a iya sujuda ake yin su ba a yin su a ina an gane a ruku'u daga ciki akwai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين wannan iya a mai ake yin ta gaba ɗaya a sujuda jama'a kun fahimci maganar da kyau ku Allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqahu wa khalaqa lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina wannan ana yin ta a iya menene a iya sujuda ne ba a yin ta a ainihin wato ruku an gane magana da kyau ko sannan akwai allahumma gafir li dhanbi kullihi dukkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alaniyatahu wannan shi ma ana yin sa a iya menene a iya sujuda an gane magana da kyau ko so addu'o'in kala biyu ne in baka bambance ba to sai ka dinga ɗauko na sujuda kana saka su a ruku'u na ruku'u kuma kana saka su a ina a sujuda kaga wancan addu'ar da kace Allahumma laka sajadtu kace ya Allah gare ka ne sujuda na fata an fahimta wa bika amantu kuma da kai ne imani wa laka aslamtu kuma gare ka na musulunta na miƙa wuya sai kace sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halicce ta wa kenan Allah wa sawwarahu kuma sassi Allah ya suranta ta ta yi kyau har ana gani na da fasali wa shakka sam'ahu kuma Allah nan da ne wasu duda shi ya tsaga wa fuskar menene abin nan kunnuwanta shine sam'ahu wa basarahu kuma sannan ya tsaga mata menene idanu sai ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga Allah wanda ya fi kowa iya halitta an gane maganar da kyau ko kaga wannan ka yaba Allah ka nuna kayi sujuda gare shi ka jaddada imanin ka ga waye ga Allah ka jaddada musuluncin ka ga waye ga Allah ka ce Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu kaga yanzu kana ƙara jaddadawa Allah kai musulmi ne kana jaddadawa Allah kayi imani da shi kana kuma nuna sujudan nan ba dan wa kai ba dan wani ba dan wa kai dan Allah sannan ka jinjina wa Allah akan halittas da yayi kace sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujuda ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ya suranta ta wa shaqqa sam'ahu ya tsaga mata ji wa basarahu ya tsaga mata gani tabarakallahu ahsanul khaliqina kai albarka ta tabbata ga wanda ya iya halitta gwani a halitta shine waye waccan kuma da kace Allahumma gafir li dhanbi Allah ka gafarta min zunubaina dukkahu wa jillahu kaɗan ɗinsa da mai yawansa awwalahu wa akhirahu na farkonsa da na ƙarshensa sirrahu wa alaniyatahu bayyanannansa da ɓoyayyensa da Allah idan Allah ya amsa ma kana da matsala ba ka da matsala Allahumma gafir li dhanbi kullahu kace Allah duk zunubai naka gafarta mu dukkahu wa jillahu mai yawan sa da kadan dinsa awwalahu wa akhirahu na farkonsa tun da ka halicce ni ya Allah da kuma na karhe wanda watakila a yau na aikata shi sirrahu wa alaniyatahu wanda na ɓoye na saba maka wani bai ganda ba sai kai kadai ka ganni ya Allah wa alaniyatahu da kuma wanda ne a fili jama'a suna ganina kai ma kana ganina dukkan yafe mun gaba daya in Allah ya ce je ka min yafe ma kana da sauran matsala to addu'o'i ne ga sunan muhimmai wanda annabi ya sunnanta mana mu dinga yin su a cikin sujuda da ruku'un mu amma ba ma yi Allah ya shiryar da mu saboda haka ana buƙatar waɗannan addu'o'i shine ka ce subhana rabbiyal a'la ka faɗi subhana rabbiyal a'la thalathan wa kana yaqulu anwa'an min al azkari wal adiya taratan bi hadha wa taratan bi hadha shine abin da muka ambata yanzu wani lokaci annabi yayi wata addu'ar wani lokaci kuma yayi wannan wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar min al min ad du'a fi hadha ar rukun annabi ya kasance na umartar da a tsaya a tsawaita addu'a wallahi akwai wata addu'a ba dan lokaci ba kusan shafi guda ne na ƙur'ani wallahi ake yin ta a sujuda jama'a kusan shafi guda za ka yi ta saboda ana buƙatar kuma abubuwa ne masu muhimmanci a cikinta an gane magana da kyau amma in kana buƙatar ƙarin bayani akan ta neman littafin hisulul muslim suna nan duk ya kawo su a ciki sannan ka nemi al-azkaru na al-imam an-nawawi Allah ya masa rahama da kuma irin su cikin sahihul bukhari ya kakkawo muslim muwadda ta imam maliku da dai shauransu duka sun kakkawo waɗannan addu'o'i thumma kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran to sannan annabi bayan yayin sujuda zai dago kansa yana mai menene kabbara to ita kabbaran nan ana so a yi ta tare da dago kayi an gane an gane summa yafrishu rijlahu al-yusra فيقعد عليها مطمئنا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة توكلورا النبي صلى الله عليه وسلم إذن يدعو دقى سجودا mutane suna ɓata zaman da suke an dago daga sujuda zama a sujuda kala uku ne akwai zaman da ake yin sa a iftirash akwai zaman da ake kiransa a lida'a akwai zaman da ake kiransa a kawarwa akwai kuma zaman da ake kiransa a kawarwa waɗannan zama su ne guda uku wanda ake yin a sallah ala kaji sana'a ba su da rabiya al-ittirash al-i'am at-tawarruk at-tarabbu kuma ina da akan su za mu karasa karatu mu ne shi al-ittirash ana yin sa ne zama tsakanin sujuda da mene da sujuda misali kayi Allahu akbar kayi sujuda haka Allahu akbar to za ka ga wanda wani yin tafiya sujuda da ne wannan kafa ta hagu sai ka shi kuɗe ta wannan kafa ta dama sai ka kafe ya sai kalli al-qibla ita wannan sai ka zauna da duwawun ka na abu a kanka ina fata kuna fahimta ba ta yi kowa Allahu akbar sai kai haka to wannan shi ake kira al-iftirash wannan kafar dama ka lankwasa ta ka zauna da duwawun ka na abu a kanka wannan kafar hagu sorry kafar hagu ka lankwasa ta ka zauna da duwawun ka na abu a kanka wannan kafar dama ka ɗan wasa yatsun sun fuskanci ina alƙibla to wannan zaman ana yin sa ne a ainihin wato tahiya na farko tahiya na mene na farko ba su duda da farko kura tahiya na farko ba su duda da farko ba ina fata fahimta to sannan sai ita kuma al-mi'a ita kuma ana yin ta tsakanin sujuda da sujuda shine Allahu akbar kai sujuda ka ga abin da kai sujuda shine Allahu akbar wannan zaman da kake gani asalin sunnar manzon Allah shine ake yin sa tsakanin sujuda ta farko da sujuda ta nawa asali haka ake yi amma ba mun ce idan ka dawo daga sujuda ta farko kafin ka tafi biyu ka zauna aka sallar ka ba ta amma in dai sunna kai so ka dan bata ta hakika don kai sujuda farko in ka dago kafin ka tafi biyu wanda zama ake yi shine wannan shine ake kiran sa al-ija'a wannan kuma da wannan kayan shine ake kiran sa al-iftirash kuma ana yin sa ta ya ta ne ta farko to sai kuma tafiya ta biyu shine ake masa zaman at-tawarruk shine ka gama sujudar ka ka gama ka dago ga abubuwa da miƙewa ka da rafa'a ta gaba ba zama na tafiya to shine sai ka zauna akan wannan zama na biyu tafiya ta biyu sai ka alƙa abin at-tawarruk wannan kafa ta hagu sai ka zulo ta karɓar tsingalar ƙaurin kafar ta dama an gama zama yau sai ka zo su wannan kuma sai ka kafe ta haka nan kenan idan a zaman tayyan farko ka zauna da duwawunka a kan kafa a ta hau yanzu ma ya haka ba a ƙasa an gane wannan bambancin su kenan a tayyan farko za ka zauna a kan kafar ka ta hau a tafiya ta biyu za ka zauna a kan ƙasa da duwawunka na hau wannan kuma sai ka kafe ta sai ka yi haka a kan ne za ka tafiyar da yau wanda mutum ya zo zai gane cewa yanzu sallar ka nan a raka'a ta biyu ta ko kuma a kan ake saboda zaman jinja na farko shi ake yin zama a kan wannan gaba
biyu na ƙarshe shi ne ake zama babu ba za ka zauna ka kafa ba ka zauna ka kafa wata kafe wannan kafa zaman sujuda da sujuda kuma shi ne wannan kaya Allahu akbar kana mu Allahu akbar a kuka da nabi to sai ka zauna haka haka ake sannan sai ka sujuda to sai zaman at-tarabbu shi ne na hudu shi kuma at-tarabbu shi ne ba mu yake ce masa zaman cin tuwo zama an gane shi ne zaman harbe ana ce masa harbe an gane shi ne yadda ne ake lankwashe kafa ce wanda ya lankwashe kafa shi ya zauna shi ne wannan ta dama mai za ta fara shigowa sai wannan ta hagu ko ta fara shi ne ka shigo da wannan haka sannan sai ka haka in ka ga dama ka basu a kwance haka ka ga dama ka ga wannan ka sa wannan ka ɗaga nan ka zuro da wannan shi kuma wannan ana yin sa ne ga mutumin da yake da larura ba zai iya sallah a mai ba a mai ba sai a nemi to ba kowanne zama ake sai ka je ka samu mutum yana jiya jama'a ya haka wani yana sallah ba haka ne ya ake gina su zama tarakuni wato duk wanda ya ga haka ya san ba ka lafiya ya san da to sai ne idan misali karaya ce misali ya addini ba ba abin da ya wani kare ba ka karya ka ba kasa ba ka ba ka na ba da ba ka ko ko kuma a ce wata lalura an maka operation ko an gani kai ko wanda abu ne wanda ka san haka ko ko ne kamar in kai haka cikin ka bai dame za ka ci ko kuma dama an ma tiyata ne ko wani abu amma in ba haka ba na matuƙar za ka iya to haka ya kamata ka kira ka zo da wannan sai ka ɗora wannan waɗannan hannaye sai ka ɗora su a kan gwiwar ka idan kana da damar runguma hannu domin yin sallah ka alƙoba ba ne in ka zo rukuku da sujuda sai ka ɗora hannayen ka a kan gwiwar ka kamar yadda dai ake yi na kafe ina da za ka sannan idan ka kai rukuku za ka yi Allahu akbar to rukuku za ka yi sujuda ka gani sami Allahu liman hamidahu sai ka rabu in za ka tafi suda sun kuyawar ka na suda yau sun kuyawar ka na ne ba haka ya kula da shi ka gama kai sallama da kai sallama so wannan abu da mutane suke kuɗi mini da kafa ya haka wani yana sallah a gaba bayan da ya amma ya kuɗi da yawa ba haka suna san ba Allah nuna mana abin da suna nuna mana ne na kwashe da ba an gane kuma da ya kuɗi shi ne asalin suna da babu ba da ba a cikin kuwa ta Allah ya saka da ya kai duka ya kawo hadisi da suka kawo wannan zama yadda ake yin gaba daya an gane magana da kuma Muhammad na sun bin albani a cikin sunan salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na kawo yadda ake yin gaba daya kai Muhammad Siddiq bin Shawi a cikin littafin sa Akhbaru Musalli musafiran masallata shi ma ya kawo wannan zama da cewa ga yadda ake yin so zama yadda guda uku akwai al-iktirash akwai al-iqa akwai al-tawabu akwai al-tawabu al-iktirash ana yin sa kanin tafiya na farko kafin tafiya na biyu an gani al'i'a ana yin sa tsakanin sujuda da ne da sujuda da an nan ne wanda ake kafe ya haka a zauna da akan duniya an gani at-tawassul shine wanda ake zama a kan abin da a saka wannan kamar kamar yadda na kullu ta haka ita kamar da shigo cikin nan wannan kuma a cikin haka in kuma ana yin sa a tafiya na biyu at-tawassul kuma shine ake yin sa a sallar da za a yi ta a zaune saboda babu halin tsakawa an gane magana da kuma Allah shi ne waɗannan su ne zama kala ko waɗanda ake yin su a sallah amin na eh yawwa malam malam malam Allah ya saka maka da alkhairi malam Yusuf malam Yusuf ya ce to ita sallar asuba tunda mun ce zaman tahiya na farko ga zaman da za a yi zaman tahiya na biyu ga wanda za a yi to ita asuba tahiya nawa ce shikenan sai a yi wanda ake yi a zaman tahiya na menene na ƙarshe tunda ita dama da ce an gane magana da kyau ko to wannan shine Allah ya shirye da mu akwai lokaci ko ya kare a kai tun da lokacin yayi to shikenan jama'a dama na ce akan wannan zama za mu tsaya a sati mai zuwa in Allah ya yarda za mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai muna addu'a Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tun taban harke ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته